بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى أزكين سادوا a wannan yammaci na litinin 19 ga watan ramadan shekara 436 bayan hijirar manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shida ko ga watan bakwai na shekara 2015 miladiya inda muke gabatar da karatun alkur'ani a nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi Allah ya ji kansa da gafara daga wannan masallacin mai albarka muna roƙon Allah ya mana kasari da fahimtar mai kyau da yin aiki da shi muna fara gabatar da karatun nan da yin addu'a ta alkhairi da ya nuna alhininmu ga abubuwan da suka faru ga yan uwanmu musulmi a waɗansu yankuna na ƙasar nan tun daga farkon azumi har zuwa jiya daren jiya abubuwan da suka faru muna roƙon Allah madaukakin sarki waɗanda suka rasu Allah ya ci kansu ya gafarta musu Allah musu rahama albarkar wannan wata kuma Allah ya ɗora ta a kansu sannan kuma muna addu'a akan ubangiji madaukakin sarki ya ƙara kare mu da dukkan musulmi daga kowane irin fitattunu bismillah za mu tashi a aya ta hamsin da tara daga suratul ma'ida na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت na'am أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل
Allah ya ji kan mahaifa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul ya ahlal kitab. Allah ya ce kace da su ya kuma abota littafi. Hal tanqimuna minna illa an amanna billah. Wai shin yanzu ku a- abin nan abin nan kyamatar mu kuke yi kuna kin mu kuna tsangwaman mu illa an amanna billah ba don komai ba sai don saboda mun yi imani da Allah. ko kuma ka ce hal tanqimuna minna bimana ma tanqimuna minna ba komai yasa kuke kyamatar mu kuke tsangwaman mu kuke matsa mana lamba ba sai dai don saboda mun ce mu mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar akan mu wa ma unzila min qabl da kuma abin da aka saukar gabanin gabanin lokacin mu wa anna aktsarakum fasiqun kuma dan saboda muna da tabbacin cewa ku mafi yawa daga cikin ku fasikai ne ba kwa son bin Allah ul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah kace da su shin ba zan ba ku labari ba ko kuma bari in ba ku labari mana da waɗanda suka fi sharrin makoma a wurin Allah sama da wannan abin da kuke kai man la'anahu Allah shine waɗanda Allah ya tsine musu wa ghadiba alai kuma Allah ya yi fushi da su ko kuma wanda Allah ya tsine masa kuma ya fushi da shi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir kuma Allah ya shafe su ya sanya daga cikin su wasu su suka zamo birrai waɗansu suka zama alhanzirai wa abada taghut kuma ya zama cikin wanda suka bauta wa gunki ula'ika sharrun makana waɗannan kan su ne mafi sharrin makoma mafi sharrin matsayi wa adallu an sawa'i sabil kuma su ne mafi taɗewa daga tafarki madaidaici Allah maɗaukakin sarki har yanzu zance yake yi dangane da ahlul kitab bayan ya yi magana akan abin da ahlul kitabi suke yi na yin isgili da yin wasa da addini shine Allah yake cewa a ce musu bayan a baya ce la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya shine yanzu Allah yake cewa a tambaye su mana hal tankimuna minna bimana hal taskhatuna minna hal ta'ibunana hal tunkirunana yanzu ku za ku rinka mana inkari kuna aibanta mu kuna kin mu kuna matsa mana lamba yanzu ba akan komai ba sai don saboda mun yi imani da Allah shi yasa kuka ki mu illa an amanna billah wa ma unzila ilaina mun yi imani da abin da aka saukar mana shine alqur'ani littafin Allah wa ma unzila min qabl kuma saboda mun yi imani da abin da aka saukar kafin alqur'ani shine littattafan da suke gaba ga alkur'ani yanzu wannan shine abun tsangwama ai wannan ba abun tsangwama bane wannan bai kamata ya zama wato mahallu mazamma ba bai kamata ya zama shine abun da za a zargi mutum a tsangwama masa ba imani da Allah shi ya kamata a tsangwama ma ko wanda bai yi imani ba imani da littattafan Allah shi ya kamata a tsangwame shi ko rashin yin imani imani da abin da Allah ya saukar kafin alkur'ani ya zama mun haɗa da namu da naku duka la nufarriqu baina ahadin minkum wa nahnu lahu muslimun shine ya kamata abin da zaku tsangwama ko kuma ku ne ya kamata ya zama za a tsangwama ku ya kamata a zarge ku ko mu ya kamata a zarga ku ya kamata a matsa muku lamba akan sai kun yi imani ko mu ya kamata a matsa mana bayan mun yi imani ai ku ne abin da za a tsangwama ku ya kamata a matsa muku amma ku kuma ku zo kuna matsa mana addinin da muke yi kun cuci addinin mu da muke addinin kun cuce mu kun yi izgili da addinin kun yi wasa da shi kun hana mu saka kawai don mun yi imani da Allah kamar yadda Allah ce wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid wannan illa din sai zama istithna'un ne munqati bimana ma tan antum tanqimuna minna an gane ko lakinnana amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl kuna ta tsangwamar mu amma dai mun yi imani da Allah wannan tsangwamar da kuke yi da gabar da kuke yi da mu ba za ta samu bar abin da muke yi ba an gane ko da Allah ce wa ma nakamu illa an aghnahum Allah wa rasuluhu min min fadli duk wannan ba adansa ɗaya ne wa ma unzila ilaina duk abin da aka saukar gaba akan shine alqur'ani kamar yadda Allah ce amana rasulu bima unzila ilaihi abin da aka saukar zuwa ga annabi to mu ma ai gare mu aka saukar don an saukar wa annabi ne don ya zo da shi zuwa gare mu an gane ko kamar yadda Allah ce mana qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin wa anzalna alaykum nuran mubin wa anzalna ilaykum nuran mubin kaga zuwa gare mu ne aka sauka shi yasa Allah ya ce wa ma unzila ilaina ya ce mana qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط sune ce kul amanna billahi wa ma unzila alaina duk dai zuwa gare mu ne saboda an tura wa annabi annabi kuma ya bamu shine ma ya zama ilaina wa ma unzila min qabl da kuma abin da aka saukar gabanin alqur'ani wa anna aktharakum fasiqun kuma kuna tsangwaman mu saboda mun yarda da cewa mafi yawa daga cikin ku fasikai ne fasikai bi mana kharijuna anit ta'a musirruna alal ma'asiya dukkanku kuna mafi yawa daga cikinku kuna sabo kuna kin yin wa Allah da'a amma kuma kuna son ku aikata laifi wannan shine ma'anar wa anna aktharakum fasiqun shine Allah ya ce kul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah su waɗanci Allah ya ce ka tambaye su da Allah ya ce wa anna aktharakum fasiqun na wannan akafi ne akan illa an amanna billahi kenan tanqimuna minna an amanna wa tanqimuna minna an i'taqadna anna aktsarakum fasiqun kuna tsangwaman mu saboda mu mun yarda da cewa mun bi Allah sannan kuma mun yarda da cewa ku fasikai ne saboda ku kun ki ku bi shi to ya za ku hana wani kuma ya bi shi an fahimta ko shine Allah ya ce kul hal unabbiukum bi sharrin min dhalika masubatan inda Allah ay hal hal ukhbirukum biman huwa asharru jaza'an mimma antum alai in gaya muku mana wane ne yafi muni akan abin da ku kuke yi yanzu wanda yafi muni shine man la'anahu Allah wanda Allah ya tsine masa wa ghadiba alai kuma Allah ya fushi da shi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir kuma Allah ya shafe su ya maida daga cikin su wasu suka zama alhanzir wasu suka zama birrai wa abada tagut kuma ya zama cikin wanda suka bauta gunki wannan su suka fi sharri ai wannan sharrin min dalika wanda ya fi haka muni wanda ya fi haka muni ana nufin waye da ya faɗi waɗannan wasu malamai suka ce ma'anarta in gaya muku wanda ya fi sharri sama da ku yanzu wanda ya fi sharri sama da ku shine iyayenku da kakanninku don haka kuma gado kuka yi iyar da kuka yanzu ba ku kuka fara ba ai iyayenku da kakanninku sune man la'anahu Allah wa ghadiba alai wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa afada taghut don haka kuma kun dora daga inda iyayenku suka tsaya ne wannan kuma karshen cin mutunci ne kace wannan abin da kake ma ba kai ka fara ba ai iyayenka ma da haka suke ya fi gara a zage ka kai akan a zage iyayenka saboda mutum ko dan iska ne zaka ji ya ce iyayensa su mutanen kirki mutum baya cewa shi ya gaji tsiya kuma ko da shi bai da arziki zai ce ya gaji arziki saboda jingina alheri ga iyayensa ba wanda yake so ya jingina sharri zuwa ga iyayensa musamman in sun wuce shine Allah ya ce a gaya muku cewa wannan abin da kuke yi din akwai wanda suka fi ku tsiya don haka ku tsiyar ku ba kan ku aka fara ba wasu ma sun fi ku tsiyar wasu da suka yi tsiyan ma aladu aka mai da su wasu da suka yi tsiyar ma birrai aka mai da su sune iyayen ku an gane ko ma'ana ta biyu ita ce bi ma'ana hal unabbi'ukum hal ukhbirukum bi sharrin mimma tadunnuna na alai baran ba ku labari ba ga ku kuna gani mu yanzu muna kan sharri shi yasa kuka matsa mana an amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl kuna matsa mana kan mun yi imani kuna mana dariya kuna mana izgili to yanzu da mu da kuwa fi sharri ne kan ai ku kuka fi mu sharri in kuna gani mu abin da muke kai ba daidai bane har kuna masa izgili wa idza nadaytum ila salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba har in mun yi kiran sallah kuna kuna mai da kiran sallah abun yi wa izgili kuna izgili da addini kun dauka wannan abun saboda mu banza ne to ai ku ne asalin banza saboda ku a cikin banzar ku har Allah ya tsine muku har Allah ya fushi da ku fushin da ba zai taba yafe muku ba har Allah ya sa kun taba zama aladu mu kuma muna nan akan alheri mu a haka muke a haka iyayen mu suka mutu akan alheri mu muna kai don haka ku ne abun sharri an fahimci wannan ko قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وند الله يسيني بس بمعنى من طرده الله تعالى عن رحمته وند الله يكوريش دغ رحمة شيني لعنة وغضب عليه أي سخط الله عليهم الله يبشي دشي kuma wani irin fushi wanda la yarji ba'dahu abada fushin da Allah ba zai taɓa dawowa a kai ba shi yasa Allah ya sa a cikin alqur'ani ana karantawa ila yawmil qiyamati ana ce musu al-maghdubu alaihim saboda haka ya tabbatar da cewa Allah ba zai fasa fushi da su ba fushin da Allah ya da Yahudawa wallahi Allah ba zai fasa ba saboda ba za su taba daina abin da suke ba Yahudawa inda Yahudu ne Allah ce wala tazalu tabbaliu ala kha'ilatin minhu illa qalilan minhu haka za su dawoma tunda Allah ya tsine musu kuma abin da Yahudawa suke kai din nan bisa ga yadda hadisai na manzon Allah san ingantattu suka nuna mana har tashin duniya haka za a ci gaba sai an zo ƙarshen duniya ne manzon Allah sai ya ce ma yakin ƙarshe na alfasila da za a yi a duniya za a yi ne tsakanin Yahudawa da Musulmi da waɗanda suke goyon bayan su shi yasa ko da lokacin da wato abin nan lokacin da Dujal zai bayyana waɗanda za su bi shi sune Yahudawa saboda suna ganin shine zai taimaka musu wajen yin maganin musulmi a kaɗai musulunci a gaba ɗaya za su bi shi kaga har zuwa ƙarshen duniya suna nan akan tsiyar su kenan shi yasa Allah ya ce ya tsine musu kuma Allah ya fushi da su Allah kuma wanda riga ya fushi da shi shikenan ba zai canza ba wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir ay wa masakha wa masakhahum fi khalqihim fasayyarahum wa ja'alahum wa ja'alahum khanazir wa ja'ala minhum al-qirada Allah ya tsine musu ya shafe sai suka zama birrai wannan birrai din an tambayi manzon Allah sai aka ce wannan birin da muke gani yanzu Yahudawa ne suka zama haka ko waɗannan birin da muke ko waɗannan aladun da muke gani na asali da yahudawan da ne aka shafe suka zama haka hadisi ne daga abdullahi ibnu mas'ud Allah ya kare yarda gare shi kamar da kamar da imam muslim ya rawaito yace su ila rasulullah sallallahu alaihi wa sallama عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله فقال إن الله لم يهلك قوما أو لم يمسخ قوما فجعل لهم نسلا ولا عقبا وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك suka ce ya rasulullah yanzu birrai da muke gani da aladun da muke gani suna daga cikin abin da da Allah ya shafe ke ne zuwa inda Yahudawa ne manzo Allah sai ya ce a'a ya ce ai duk wanda Allah ya shafe su to Allah baya barin su su ci gaba in Allah ya shafe su haka za su mutu kuma haka za su kare fa hal tara lahum min baqiya baraka sake ganin su ba kuma hal tuhissu minhum min ahad aw tasma'u lahum rikza in Allah ya riga ya gama da su wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un bara su dawo ba don haka ba waɗancan bane dama ai akwai birrai dama ai akwai alhanzir da aka shafe su suka zama alhanzir suka zama aladu sai aka halaka su a haka a haka su can suka wuce ta can ta can amma waɗanda kuke gani jikokin aladu jikokin birrai ne irin na da jama'a an fahimta wa abada tahut kuma ya zama ya bauta wa gunki wannan wawun din adafi ne akan wato wa wa wa da aka ce mal la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala to wa abada tahut su waɗancan din da aka tsine musu sun bauta wa gunki sun bauta wa ɗagut at-taghut ko ya zama ma'anansa shaytan ko ya zama ma'anansa yanda aka ce kullu man nu'bida min dunillahi wa huwa rab duk wanda aka bauta masa bayan Allah kuma ya yarda da haka ko duk wanda aka bashi haƙƙin Allah kuma sai ya karba kuma ya yarda da haka to wannan shine ake ce ɗagut to wanda ya bauta wa wannan ya bauta wa ɗagutu ya bar Allah da shi da mu waye fi sharri idan kun ce mun muna da sharri ko kuma in kun in kuna gani kuna da sharri to ba yau kuka fara ba farau bane iyayenku na da sun fi ku sharri don su sun bauta wa dagutu ba ko yanzu kun ki amanna billahi mun yi imani da Allah kun tsangwame mu to ai iyayenku da abadu tagut sun bauta wa gunki wannan wa abada taguta ya zo da fi'ili ne madu sai zama tagut shine maf'ulun bi ana magana akan yahudawa na da sun bauta wa dagutu wannan ita ce kira'ar jumhur amma kira'ar hamza yana karantawa da wa abuda tahut amma a tahut sai zama abud ba ba fi'ili bane wannan sai zama ism ne wato mudaf a tahut kuma sai zama mudafun ilai sai zama wa abuda tahuti shi in kace wa abuda tahut abud din siga ce ta mubalaga akan ibada an gane ko sai zama wa abuda tahut bi ma'ana wa abada tahuta wa balaga fi ibadatihi lit tahut ya bauta wa ɗagutu kuma ya yi nisa a cikin bauta wa ɗagutu wannan kuma shine halin yahudu an gane ko da haka duka kira'o'in dai ba su canza ma'anan ba wa abada tagut Allah ubangiji ya ce ula'ika sharrun makana to waɗannan kan da kuka ji sune wanda suka fi sharri sune sharrun min zalika masubatan inda Allah sharrun mimma antum tazunnun ko kuma sharrun mimma antum alai su suka fi sharri sama da abin da kuke zato ko kuke riyawa ko kuma su ne sharri sama da ku kanku su ne wa abada tagut ula'ika sharrun makana waɗannan su suka fi sharri a duniya gaba ɗaya wa adallu an sawa'i sabil kuma su suka fi bata sama da kowa akan tafarki madaidaici to wannan akwai ɗan iskali kaɗan ubangiji madaukin sarki ya ce wa adallu an sawa'i sun suka fi bata ana kwatanta in misali in maganar kwatantawa tsakanin mu hasdan timuna binna da mu muka yi imani da ku ake magana ai ko waye fi sharri sai Allah ya ce ulaika sharrun makanan waɗancan su suka fi sharri wa adallu kuma su suka fi bata in kaji an ce wani ai afdalu tafdil ne an ce su suka fi kenan wani mu ma a bace muke kenan su suka fi mu bata kuna gane magana da mu da ku ku arna mu masu imani sai Allah ce ku kun fi bata mu goma kun gane magana to wannan baya daga cikin abun nan afdalu tafdil irin wanda aka saba da shi a larabci wannan wani wani salo ne da alkur'ani yake zuwa da shi don ya nuna nisan da wannan yayi ya kai kamar ma ai comparing ɗinsa da wani duk da cewa wancan din ba ba ba beyond comparison ne ba a iya kwatantawa amma saboda a nuna nisan sa sai a ce shine abal an gane ko ana faɗan haka akan alheri ana faɗa haka akan sharri in aka faɗa akan sharri to ka kai makura kenan yanda baka da ma wanda za ka kwatanta ka da shi amma kai ɗayan kan sai a ce a ce big bigger biggest ko ba big din ba bigger din amma kai ɗayan kan ya ce maka biggest kun gane magana ana faɗa akan alheri da Allah ya ce ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila yan aljanna bayan an faɗi yan wuta sai aka ce yan aljanna kan a yau su ne wanda suka fi alheri kuma su ne wanda suka fi ahsan in ka ce ahsan kenan akwai hasan akwai mai kyau yan wuta hasan ne yan wuta ba hasan balle ballan tana ce yan aljanna su ne ahsan yan wuta kan ai suna cikin kubu suna cikin muni amma sai aka ce yan aljanna ahsan wannan afdalu tafdil dai wanda ba a cikin babin sa ba kun gane magana don haka ba ba da aka ce wa adallu an sawa'i sabil bi ma'ana hum dallu an sawa'i sabil don Allah madaukin sarki ya ce abin nan abin nan Allah madaukin sarki ya faɗa ayan da zamu karanta a nan gaba Allah ya ce su dallu wa adallu kathiran wa dallu an sawa'i sabil kaga dalla dallan nasu ya yawa shi yasa Allah ya ce musu wa adallu an sawa'i sabil an gane sun bata daga tafarki madaidaici muna fahimta a cikin wannan nan ayoyi da muka karanta cewa wato duk mutumin da ya yi imani dole za a tsangwame shi me yasa saboda imanin ka kawai ko da yaren ku ɗaya da mutum ko da kabilan ku daya ko da inda zaka canza addini ka dawo musulmi duk son ka da yake sai ya tsangwame ka akan wannan duk da cewa ba zaka taɓa masa kaumi ba mutane nawa ne zaka samu da yana cikin ƴan uwansa suna son sa shine mafi alherin cikin su yana da alheri amma yana musulunta kuma sai su tsane shi kuma dai musulunta nan ba wai ya fasa alherin bane karawa zai yi amma kawai ba ta son a ce mutum ya yi imani shine hal tankimuna minna illa an amanna duk wanda ya yi imani sai dai hakuri musamman waɗanda suke zama sabin musulunta suna gama da challenges yawa abin tausayi mutum zai musulunta yana da yancin ya addini constitution ɗin ƙasa ba shi dama ya zaɓi addinin da yake so ya zaɓi addinin musulunci Allah ya ganar da shi kuma bai ce zai rabu da iyayensa ba amma sai kaga iyaye musamman mata sai su tsangwame su har ma kaga ana mutum barazana da kisa ana mutum barazana da sa masa guba ana masa barazana cewa ba za ka zauna a cikin mu ba matuƙar za ka yi sallah to me ne laifin mai sallah hal tantimuna minna illa an amana kawai don nace na yi imani shine laifi na me laifi a jikin imani ni da nace na yi imani ba zan dauki makamin ta ba ni da nace na yi imani ba zai sa wani abu da nake maka na alheri in fasa ba to menene abun ci baya a cikin imani kai ka rike naka addini ne ma rike nawa don haka duk wanda imani sai ya yi hakuri hal tantimuna minna illa an amana sannan muna fahimta a cikin wannan ayoyin cewa musulmi baya zama mai imani sai ya imani da nasu suma illa an amanna bi ma billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl kada ka ce don su sun yin imani da zaka bari kai karama in karama ka ci kanka ne suna su dole kai imani da shi a tauran da aka saukarwa annabi Musa dole ka yarda da ita injila da aka saukarwa annabi Isa dole ka yarda da ita sai dai bambanci shine a taurar da take hannunsu a yanzu na old testament ita ce wanda aka bawa annabi musa ba ita ce wanda aka dora maka kai imani da ita ba an dora maka kai imani da wanda aka bawa annabi musa ne ba wannan ta hannunsu ba an fahimci wannan injilar da aka bawa annabi isa ita ce dole kai mata kai imani da ita ba wannan da take hannunsu new testament ba saboda wannan sun canza sun kara sun sun yi abin da suke to ba wannan bace ya zama wajibi kai imani da ita dole ka yi imani da wanda aka bawa annabi isa original din in ita ce a hannunsu to ka yi imani da ita in kuma ba ita bace sun canza to baka yi imani da ita ba yanzu dole kana bukatar ita wannan saboda ka yi imani da ita a'a tunda akwai alqur'ani alqur'ani duk abin da yake cikin wancan na shari'a akwai a cikin yanzu alqur'ani wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi duk abin da yake cikin wancan mai kyau akwai a cikin alqur'ani sannan kuma da ƙari an fahimci wannan ko wa anna aktsarakum fasiqun sannan mafi yawa daga cikin ku fasikai ne galibi daga cikin kafare fasikai ne li'annahum la yarjuna thawaban wa la yakhafuna iqaba su ba sa jin tsoron azabar Allah shi yasa za su aikata duk abin da suke yi wannan ne yasa dole ka mai da hankali kai kai taka tsantsan in kana zaune da waɗanda ba musulmi ba saboda su galibin su fasikai ne duk abubuwa da kai kake kyama su ba ruwan su kana kyamar mushe su mafi yawan su ba ruwan su mushe ba komai bane kana kyamar giya baka so kai mu'amala da ita su a wurin su ba komai bane da yawa daga cikinsu kana kyamar zina kana kyamar caca kana kyamar kuɗin riba kana kyamar duk wannan abun zuwa abun su wa Allah aktsarakum fasiqun su mafi yawa da fasikai ne irin wannan laifukan nawa ba su damu da shi ba ba su damu da babban baɗin gurungun in shine imani da Allah imani da manzannin Allah da da littattafansa da mala'iku da ranar kiyama da sauransu irin imani da kai kake yi irin na kaddara da sauransu ba su yi ba to yaushe kuma za a samu kuma sauran ƙananan abubuwa su abubuwa na halal da haram su kiyaye shine wa anna akthara kun fasiq dole mutum ya kiyaye wajen mu'amalarsa da wanda ba musulmi ba saboda su mafi yawa yawa daga cikin su fasikai ne abubuwa na fasikanci wanda kai auren ka laifi su ba su da kuma ko da a cikin addinin su an ce laifi ne kamar su turce jiki yanzu mace ta sa sutura mai kyau a cikin addinin christianity yana nan tabbas shi yasa waɗanda suke rike da shi na gaskiya musamman kuma waɗanda suke zaune a cikin coci zaka samu su an gane zaka samu su suna suna sa kaya na mutunci su rufe jikinsu wanda shi ne asalin bautar amma mafi yawa waɗanda suke cikin gari kuma ba ba sa so waɗanda suke yawo a gari sannan ka sani da cewa abubuwa da yawa na fasikanci wanda duk ya rike addinin da gaske daga cikin malamansu za ga ba zai abubuwa na fasikanci wanda ya rike da gaske kenan inda ya yi aiki da abin da addinin yake kai ba zai sha giya ba ba zai yi zina ba ba zai yi waza ba zai yi kaza ba zai yi cuta ba amma sauran mutanen gari aksaruhum fasiqun in dai zaka kwatanta yawan fasikancin su da yawan fasikancin da musulmi suke yi kasan mafi yawa su suke fakar su suke fi yawa wa anna aktharakum fasiqun sannan muna fahimta a cikin wannan cewa lalle ashe da gaske laifin mutum yana iya sa in Allah ya fushi da shi har Allah ya canza masa halitta an gane ko har Allah zai iya canza masa halitta da gaske ne cewa yahudawa da da suka yi laifi wa Allah Allah ya taɓa canza su daga ciki akwai waɗanda Allah ya bada labarin su a cikin suratul araf waɗanda Allah ya hana su yin kamun kifi a ranar asabat su kuma sai suka yi da Allah ya tashi kama su sai Allah ya ce faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in sai Allah ya ce duk ku zama biri sai gaba ɗaya ku suka zama biri haka kuma aka halaka su ta can ta can suka wuce kaga biri kuma shi zai samu yayi imani balle ya gyara halinsa sannan daga cikin su akwai wanda aka mai da su alade an fahimta ko da gaske ne kuma Allah madaukakin sarki zai iya zai iya shafe zai iya canza halittar mutum shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗanda ana sallah suke daga kan suna kallon saman nan su mai da hankali kada wata rana Allah ya shafe fuskar su in sun daga idon su ba za su dawo da shi Allah zai iya yin haka ko da a ce baka ga Allah yayi haka ma wani ba in Allah ya ga dama yana iya yi mutane nawa ne Allah ya canza su suka dawo wani iri saboda sun yi wani abu na izgili wa addini ko sun aikata wani abu mummunan laifi sai kaga Allah ya canza su yanzu a wannan duniyan ana ganin abubuwan mamaki da yawa ai ana ganin abubuwan mamaki da yawa kwanakin bayan na inda wata ta aiki mutum mai roba asalin roba ba ba ganda ba fatan jikin mutum a cikin shi duk roba ne plastic kuma gashi nan kawo mutum yana motsi amma na plastic ta ina Allah wa alam kwana kwanan nan ina akuya ta aiki wani abu mai kama da mutum saboda irin irin tsarabe-tsaraben su na jaraban su a can wanda zaka samu dan adam yana yana hawa kan akuya yana hawa kan kare yana sai ga kare ya haifi abu kama da mutum akuya ta haifi mace ta haifi abu mai kama da akuya irin wannan abubuwan Allah yana iya haka Allah yana iya mutum ya mai da hankali wajen sabon Allah musamman kuma laifukan da ake ce musu unnatural offenses laifukan da mutane ba saba yin irin su ba laifukan da ba a saba ba wanda wanda a ɗabi'ar ɗan adam a ɗabi'a ta ɗan adam taka mutum yana kyamarsa ko da ba musulmi ba ne kamar zakewa dabbobi irin wayannan abubuwa wanda yanzu ya riga ya zama ruwan dare musamman kuma a ƙasashen turawa yana ɗaya daga cikin laifuffuka waɗanda suke da muni kamar wannan harkar na gay homosexuality wannan abu ne wanda shi ma unnatural ba ya saba da ɗabi'ar ɗan adam akan wannan ba ba ɗan adam ba ko sauran halittu ba a saba mutum mai jinsi ya bi mai jinsinsa ba irin wannan duk yana daga cikin abin da zai iya sa Allah ya shafe mutum ya canza ya zama halittarsa wani iri Allah ya kiyaye wajala minhum al-qirata wal khanazir wa abada taghut ulaika sharrun makanan wa adallu an saba'i sabil Allah ya ce waɗannan su suka fi kowa sharri haka yahudu su ne mafi sharrin mutane a duniya in aka tambaye ka wane ne mafi sharrin halittar Allah a duniya ka ce wane ka ce yahudu da wannan aya shi yasa Allah ya fara da su ya ce ghairil maghdubi alaihim walad dallin shi yasa Allah ya fara da su akan waɗanda suka fi kowa kyamata da tsanan musulmi a duniya la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahud Allah ya ce lamba daya wajen tsananin adawa da kiyayya da gaba ga musulmi a duniya shine yahud don haka su ne sharrun makanan wa adallu an saba'i sabil mafi sharrin addini a duniya shine ka zama ba yahudi Allah ya tsare mu me Allah ya ce وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون na'am وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الر- na'am لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون wa idza ja'ukum qalu amanna idan sun zo gare ku kuma za su ce mun yi imani wa qad dakalu bil kufr alhali sun shigo da kafircin su ne wa hum qad kharaju bihi kuma sun fita da kafircin su wallahu a'lamu bima kanu yaktumun Allah kuwa shine mafi sani da abin da suke boyewa wa tara kathiran minhum yusari'una fil ithmi wal udwan kuma kana ganin da yawa daga cikinsu suna gaggawa cikin laifuffuka saɓo wal udwan da shishigi da wuce gona da iri wa aklihi musuht da kuma cin haram da bi'sa ma kanu ya'malun tir da abin da suke aikatawa abin da suke aikatawa ya yi muni laula yanhahumur rabbaniyun ina ma a ce malamansu masu matsayi daga cikinsu sun hana su wal ahbar da malamansu wato waɗanda suke ba masu matsayi ba an kaulihimul ism bisa ga zantuttukan da suke yi na saɓo wa aklihimus su'ud da kuma cin haram da suke yi na bisa ma kanu yasna'un abinda suke aikatawa su malaman da ba su hana su wannan abun ba abinda suke aikatawa yayi muni nan kuma Allah yana magana akan munafukan cikin Yahudawa kusan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu working experience na da'awa zamansa a Makka ya yi shekara goma sha uku yana ta da'awa sai zama ya samu kyakkyawan ilimi ya samu kyakkyawar wayewa akan yadda zai mu'amala da waɗanda ba musulmi ba amma mushrikai kawai ya sani da ya hijira ya dawo madina sai ga waɗansu mutane waɗanda su kuma sun fi waɗancan kawo ciwon kai mutanen da annabi sassa ya yi fama da su ya yi fama da mushrikai waɗanda suke bautan gunki asalin arna tsagwaro ke sannan manzon Allah sun ya yi fama da kafirai waɗanda su sun yi imani da wani abu na littafi kuma sun yi imani da Allah amma suna bautawa Allah ne ta hanyar shirka ta hanyar wato haɗa shi da wani su jingina masa ɗa su ne yahudawa da nasara da ya zo sai ya samu waɗannan da bai san su ba bai yi gwagwarmaya da su ba lokacin da yake makka sai da ya zo madina ya same su ya fama da su sannan sai ya samu kashi na uku su ne waɗanda su kuma suka fi kowa ba shi wahala suka fi kowa ba shi ciwon kai su ne waɗanda za su zo su ce sun yi imani da shi waɗancan duka biyu da muka faɗa su dama ba su ma shi gaba balle ba su ma yi imani da shi ne tun farko su waɗancan kafirai dukkan su lam yakun alladhina kafaru ne min ahlil kitab wal mushrikin don haka waɗancan kafirai waɗannan ma kafirai waɗannan kuma su sun je la ilaha ulahi su ba kafirai ba wa la ilaha ulahi kuma su ba musulmi ba sai su zo wurin su suna zazzare ido su ce su musulmi ne in sun je can kuma su je su sai su ce su kaf- su- su kafirai ne waɗannan sun fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da wahala sama da waɗancan saboda waɗancan annabi Allah ce ya yaƙe su kuma ya yaƙe su waɗannan kuma Allah ce ya yaƙe su amma ya kasa yaƙan su saboda Allah ce jahidil kufara wal munafiqin sai ya yaƙi waɗancan amma bai samu damar yaƙan waɗannan ba saboda in ya yaƙe su sai a ce yana kashe jama'arsa ɗaya kenan na biyu kuma shi kansa ma ba ya iya gane su la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum za su zo su ce sun yi imani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai san su ba sai daga ƙarshe ne Allah ya bashi list din su gaba daya amma da haka yi ta fama da su bai gane waye na gaskiya waye ba na gaskiya ba ai daga wannan matsala ce to waɗanda suka fi kawo manzon Allah san wannan matsalan Yahudawa ne ba daga cikin mushrikai bane galibi daga cikin Yahudu ne su suka fi yawa munafukai na zamanin Annabi sallallahu alaihi za su je wurin ɗan uwansu Yahudawa suna tare da su sai su ce aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar yanzu a madadin mu tsaya a gefe ba mu san me ake ciki ba ku guje ku yi imani da safe a wuni da ku ana harkoki wa furu akhirahu sai da yamma sai ku kafirce ku dawo nan sai ku ba mu report waɗannan su suka fi bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahala munafiqu al-yahud kenan to irin su ne na Allah yake cewa wa idza ja'ukum in suka zo qalu amanna dan su mun yi imani ha ha ha ha ana tare da manzon Allah ana ta harkoki wa qad dakhalu bil kufr amma da kafirci suka shigo bi ma'ana wal kufru madmunun fi samimi qulubihim yana nan a cikin zukatan su a dauri kafircin kuma da shi suka shigo an fahimta ko bi ma'ana ja'uka mustashibina bil kufr mutalabbisuna bihi suna cikin kafircin suka shigo an gane ko wa hum kad kharaju bi sannan lamma kharaju min indika kharaju bi kufrihim sun shigo da kafirci kuma da shi suka fita bi ma'ana ma aghna anhum qawluka wala dhikruka wala nafa'atuhum mau'izatuka wala nasihatuka wa'azin da kake da nasihar ka dubbe musu amfani ba sun shigo da kafirci daga wurin waɗancan da suka so fita daga wurin kamar suka fita da kafirci akwai wanda ya wannan iya kafirci a duniya ya fito da kafirci daga wurin abokansa na kafirai ya shigo wurin annabi amma duk wa'azin da manzon Allah sai ya iya dina a duniya ba zai sa zuciyarsa ta canza ba zai tashi wa hun karkara jubi kuma da kafirci ya fita kai waɗannan mutane sun yi nisa a kafirci in ka samu mutumin da ya iya wa'azi komin tsiyar mutum wallahi in aka masa wa'azi sai zuciyarsa ta dan sai zuciyarsa ta dan nusu in ka samu wanda ya iya kuma ya saboda Allah sai ya dan ji wani iri ko da ba zai imani ba amma waɗannan mutanen wanda ya fi kowa iya wa'azi a duniya kuma atqan nasi wa akhshahum lillah wanda ya fi kowa tsoron Allah a duniya kuma wanda ya fi kowa iya magana da ikhlasi Muhammadu Rasulullah za su zo ya musu wa'azi wa hum karkara jubihi amma da kafirci za su fita waɗannan garaje Allah zai shirye da su shi yasa tun da Allah ce wa ghadiba alaihi wannan Allah ba zai fasa fushi da su ba wallahu a'lamu bima kanu yaktumun ai shine yaktumun ويدمرون في أنفسهم الكفر الله أعلم بأنهم كفار Allah ya fi kowa sanin cewa kafirci ne suka zo da shi duk da cewa sun zo sun ce su musulmai ne sun yi imani karya ne idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah Allah ya fi sani wallahu a'lamu bima kanu yaktumun Allah ya fi sanin abin da suke boyewa a cikin zukatansu Allah madaukin sarki ya ce wa tara kaseeran minhum yusari'una fil ithmi wal udwan za ka ga da yawa daga cikinsu daga cikin siffofinsu shine suna gaggawa yubadiruna fil ismi wal udwan fil ma'asi wat tughyan suna gaggawa a cikin laifuka duk wani abu na laifi da gansu a ciki daga cikin siffofinsu kenan da sabon Allah sannan kuma wal udwan da kuma wuce gona da iri saba wa Allah da shishigi da ketare haddi wa aklihimus suhut da kuma cin haram su suka fi kowa waɗannan abubuwa imana za su saba ma Allah kuma za su tauye haƙƙin mutane ke to kuma me ya rage ka ci haƙƙin Allah ka ci haƙƙin mutum haƙƙoƙin Allah maɗaukin sarki sun cinye sun ƙi su bayar sun ƙi su bauta masa sun ƙi su yi tauhidi sun ƙi su yi masa da'a sannan kuma haƙƙoƙin mutane aklihim amwalan nasu bil batil sun cinye kuɗin mutane kai waɗannan mutane sun yi muni labisa ma kanu ya'malun ai labisa al'amalu amaluhum wa labisa sani'u sani'uhum wannan aiki nasu yayi muni ba a bar Allah ba ballantana bayin Allah yusari'una fil ismi wal udwan haqqin Allah kin wa aklihim as-suhut haqqin mutane kin labi sama kanu ya'malu laula yanhahum ar-rabbaniyuna wal ahbar ay halla kana yanhahum ar-rabbaniyuna minhum wal ahbar minhum ina ma da a ce an samu rabbaniyai daga cikin su ar-rabbaniyun sune sune wato abin nan arbabul wulayati min ulama'ihim malamai amma wanda suke da matsayi su ne arrabaniyun al'ahbar kuma su ne malamai zallawai da ba su da wani matsayi a cikin malaman ma akwai talakawan malamai akwai malamai akwai malamai manya-manya to daga cikin yahudawa suna da malamai yan kusa da waɗanda suke shan mai
akwai kuma malamai wanda su ba sa shan mai to a rada ko ɗaya daga cikin waɗanda wanda za su yi umarni da kyakkyawan aiki ko su hana mummuna babu larrabbaniyuna walal ahbabu yanhaunahum amma hum alaihi anil ithmi wal udwani wa aklihim as-subt Allah ce ina ma da a ce an samu daga cikin malaman su da manyan da ƙananan a ce a samu su haɗu su rinka hana su wannan labi da ma kanu yasaru kai tirda abinda malaman su ma suke aikatawa su banzaye malaman su ma banzaye yahudu ke an fahimta ko muna fahimta a cikin waɗannan ayoyin cewa munafukai wa'azi ba zai musu amfani ba yawwa wa'azi ba zai musu amfani ba Allah ya riga ya alkawari cewa in dai waɗannan munafukan ne tabbas inna laha ay abun nan Allah madaukin sarki ya alkawarin cewa inna laha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a sai sun shiga wuta kawai an gane ko sannan kuma innal munafiqina fi darkil asfali minan nar suna karkashin shimfiɗa ne na ƙasa na wuta saboda in sun shigo da kafirci suka shigo kuma da kafircin su suka fita sannan kuma muna fahimta a cikin waɗannan ayoyin cewa wallahu alam bima yaktubun duk abinda munafiki yake Allah riga ya sani kawai dai Allah ya bar shi ne yana yi amma duk abinda mutum ya boye a ransa Allah ya sani wallahu a'lamu bima kanu yaktubuna min anfusihim kenan Allah ya fi su sani abinda suka boye bima na a'lamu minhum bima yaktubu kai ka boye a ranka kai kawai ka sani baka faɗa ba amma Allah ya fi ka sanin abinda ka boye ba kaga bayan da mutum zai wayo wa Allah kenan yastafuna minan nas wala yastafuna min Allah zaka iya buya wa Allah ba zaka iya buya wa mutane ba ai ba zaka iya buya wa mutane ba zaka iya buya wa Allah astaghfirullah sannan kuma wa tara kaseera minhum yusaruna fil ithmi wal udwan da da sifofin su shine cin haƙƙin mutane da cin haƙƙin Allah yusaruna fil ithmi wal udwan wa aklihim as-sult wannan shine siffar su sannan kuma mun ji a cikin wannan Allah yana ga mana cewa sun haɗa baki da su da malaman duka idan ko aka ce maka an haɗa baki da malamai aka ki a hana mummunan aiki kuma aka ci gaba da yi to wannan shine mafi munin zamani kuma mafi sharrin al'umma kenan su zama suna aikata laifi malaman suna gani kuma malaman ba su hana ba gara gara in ana hanawa to da sauki fa duk laifin da ake in dai ana hanawa to wata rana akwai alheri amma ana ganin laifi kuma ana shiru mummunan laifi ne hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Jarir ibn Abdullah al-Bajali yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min rajulin yakunu fi qaumin ya'malu fi yu'malu fihim bil ma'asi yaqdiruna an yughayyiru alayhi fala yughayyirun illa asabahum Allah bi iqabin qabla an yamut duk al'umman da aka samu suna laifi kuma ga mutane a cikin su da za su hana malamai sun kisu sun kisu hana to tabbas sai Allah ya kama su da musiba kafin su mutu ba za su mutu haka kawai ba ba za su taɓa yin kyakkyawan ƙarshe ba waɗancan da Allah ya mai da su birrai ɗin nan da Allah ya zo Allah ya ce da Allah ya kawo al'amarinsa an jainan labina ya hauna su waɗanda suke hanawa sai Allah ya tserar da su wa akhadna alladhina zalamu bi adabin ba'is waɗanda suka rage ɗin masu laifi su ne Allah ya kama waɗanda suke hanawa su aka cire don haka kullum in an tashi aikin da malamai suke yi ɗin nan wala ba ƙaramin aiki ba ƙaramin alheri bane gare mu malamai suna wa'azi wallahi shine babban alheri saboda albarkar malamai da abin da suke yi na umarni da kyakkyawan aiki da hana wannan yasa Allah Allah yake rage mana wani abu wallahi shi yasa ba karamin musiba bace a ce an kai lokacin da malamai ba sa wa'azi kuma ba karamin fitina bace ga al'umma a ce malamai ba sa karantarwa kuma malamai za su yi karantarwa ko da ba a karba su waɗannan yahudawa nan bisa ga alaman su aiwa wanda za su bar kiyansu bane amma la ce laula yanhahu arrabaniyyu ina ma da wa'ancan suna hanawa su yi dai tsawatar din ma ba za a bari ba ai kai in ka zo yin naka inda ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaykir ba dole bane sai an bari zaka ci gaba da hanawa kar ka shiru inda a ce in ka danyi aka ki sai kai fushi da mutanen annabi nuhu da Allah ya ce wa ma amana ma hu illa qalil kadan sun yi imani da shi da ko kadan din ma ba a samu ba amma haka ya ci gaba da yi sauran annabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wanda zai zo a ranar kiyama wa ma'ahu rajul akwai wanda zai zo mutum ɗaya ne ya imani da shi war rajulan akwai wanda zai zo da mutum biyu akwai wanda zai zo wa laisa ma'ahu ahad ba kowa haka ya gama wa'azinsa ba wanda ya imani da shi in ya zo shi ɗayansa ne zai tsira amma dai ya sauke nauyin mai to mu mu gode wa Allah mutanen mu suna sauraron wa'azi mutanen mu suna son alheri za ga ana karatu mutane suna zuwa wuraren karatu suna zuwa wuraren tafsiri nan da ake suna son alheri mu gode wa Allah wallahi amana ce ta al'umma akan mu dole mu karantar da su daidai abin da muka sani kuma amana ce ta cewa mu ci gaba da samun dan alherin da yake tare da mu wanda Allah yake jin kanmu da shi ko don wannan wallahi dole ne mu ci gaba da karantarwa kuma mutum zai ci gaba da karantarwa ko da ko da aya ta bi kansa ko da shi kansa laifin yana yi dole ka faɗa don wani saboda shi ta shafe shi sai ya ki faɗa to ko da kai ma kana aikata laifin zaka faɗa saboda qalu ma'azratan ila rabbikum don ka sauke nauyi a wurin Allah kuma faɗan da kake din zai sa kai ma ai zaka shiga taitayinka akan ka faɗa akan kai shiru wani ne zai fi alaman cewa wata rana zaka bari kai ma shi ne ka rika magana a kai sannan kuma duk mutumin da yake wa'azi dama ai ba zai cika goma ba don haka dole cikin abin da kake yana nan dole kai ma kana yin wani abu bayan da za a yi a ce mutum ya cika ɗari bisa ɗari shi yana aikata abubuwa kowane to amma ka yi iya kokarin ka duk abin da kake umarni kai ma kuma kana aikatawa duk abin da kake hanawa kai ma kana guje masa amma rashin aikata abin da kake umarni kar ya hana ka kai kuma ya zama baka faɗa ba rashin barin abin da kai kake hanawa kar ya sa kai kuma baka ka daina hana ba ka ci gaba da yi kuma kai ma ka bari amma don baka bari ba kar ya sa kai kuma a ce ba za ka hana ba jama'a an fahimta ba mu aya alarama
وقالت اليهود يد الله مغلولة na'am غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا na'am وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين wala wannan ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون وقالت اليهود يد الله مغلولة يهودا سكتي hannun Allah a kankame yake gullat aidihim an hukumce hannayensu wa lu'inu kuma an tsine musu bima kalu saboda wannan magana da suka faɗa bal Allah ya ce ba haka bane ya dahu mabsutatan hannayen Allah a shimfide suke yunfiqu kaifa yasha yana ciyarwa yana bayarwa irin yadda yake so wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra abinda aka saukar maka nan tabbas zai kara wa yawa yawa daga cikin su shishigi wuce gona da iri da kuma kafirci wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yawmil qiyamah muka kuma jefa adawa da gaba a tsakaninsu har zuwa ranar kiyama kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah duk lokacin da suka kunna wata wuta ta fitina sai Allah ya kashe ta wa yas'auna fil ardi fasada suna kuma saurin watsa barna a bayan ƙasa wallahu la yuhibbul mufsidin Allah kuwa baya son masu barna Allah ya ce Yahudawa yana daga cikin abin da suka yi na rena Ubangiji maɗaukakin sarki
suka ce yadullahi maghlula suka ce hannun Allah an kukumce hannun Allah Allah ya kame hannunsa Allah marowaci ne wannan su ne yahudu kenan in baka taba jin mai zagin Allah ba to ka samu ba yahudi in kuma ka taba jin mai zagin Allah to ba yahudi ne koda ya ce la ilaha illallah duk wanda yake zagin Allah to tabbas wannan yayi yahudanci saboda Allah ce wa qalatil yahudu yadullahi maghlula yahudawa suka ce hannun Allah a kankame ki suna nufi wai yadullahi bakhila hannun Allah ta ruwa ce wai saboda Allah bai ba su kuɗi yadda suke so ba suka ce ga kuɗi nan Allah yana da shi kuma zai zo bai bayar ba yana ɗaya daga cikin mummunan zaton da mutum zai yi wa Allah sai mutum ya rinka tunanin to me yasa Allah ya ba su wani mota ni me yasa ba zai ban ba me yasa ya ba su wani gida me yasa ya bada ga abubuwa ba wai babu bane kuma ni bai ban ba sai mutum ya fara muna na zato wa ubangiji wallahi kuma da yawa daga cikin abun da Allah yake hana ka alheri ne a wurinka sama da a ce a baka in fi ko kaifa sha shi yasa Allah yake cewa bal a yace gullat aidihim hullat aidihim Allah ya ce hannayensu ne a kukumce ko ya zama wannan addu'a ce du'a'un alaihim bi ma'ana Allah ya kukumce hannunsu ko kuma ya zama Allah yana bada labari cewa su ne dai kan marwata Allah ba marwaci bane saboda su ne asalin marwata am lahum nasibun min al-mulki fa idan la yu'tuna an-nasa nakira inda suna da mulki ko dan wani abu ba su bada mutane ban dai ba yahude ai gashi kuna gani yanzu a duniya tsantsan capitalism a duniya ba yahude ke nasa ya karu nasa ya karu nasa ya karu sannan a ci naman wani ma nasa shi ma a kara mutum har ya mutu da kuɗi kuɗi ba zai ishe shi ba wannan duk yahudanci ne wallahi bal ya dahu na basu bata Allah ya ce ba haka bane wannan harfu idbal ne ai harfu idrab ne idbal ne Allah ya ce abin da aka faɗan nan ƙarya ne ba haka bane Allah zai tabbatar da gaskiya ya dahu mabsutata hannayen Allah maɗaukakin sarki a shimfiɗe suke yunfiqu kaifa yasha yana sake arziki wallahi Allah yana sake arziki Allah ba marwaci bane Allah kuma ba mai kamewa bane Allah mun gode maka iskar ka muke shaka daga lokacin da ka kame wallahi ba ma da dama da zamu shaki ko da kare da ruwan ka muke sha a duniyar nan arzikin ka muke ci komi naka ne ya Allah bal yadahu mabsutata yanzu dan adam zai rena abin da Allah ya bashi har ya rinka ganin cewa waye ga cewa Allah bai kyauta ba duk mutumin da ya wannan ya kai ƙarshe wajen rena Allah kuma wannan kafirci ne lamba ɗaya mutum ya faɗi maganar banza a kan Allah bal ya dahu masu ta Allah ya ce shi kan hannayensa a saki suke yunci ko kaifa ya sha Allah yana ciyarwa yanda yake so ya busu fiska liman ya sha wa ya kadir wani in ya ga dama ya bashi da yawa wani in ya ga dama ya bashi kaɗan me yasa Allah ya haka shine walau basata Allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardh da a ce kowa mai kuɗi ne duniya za ta zauna lafiya ne dole wani ya risina ma wani inda za a ce kowa mai kuɗi ne to wa zai gina maka gida wanda suka gina maka gidan na aika fi su kuɗi ne suka zo suka maka suna neman kuɗi a jikinka wanda suka yi motar da za ka hau suna neman kuɗi ne a jikinka wanda to in suna da shi kuma ba za su yi mota ba kenan ba za a samu komai ba a duniya sannan ko abincin da za a ci saboda ba za ka iya noma abin da zai ishe ka da kai da iyali dole sai wani ya taya ka sai ka biya shi ko sai ka sayo irin ko dole dai duk abin da za ka yi ka gama sai ka nema wurin wani to shi ma yana da shi don haka ba zai tara ya baka ba kai ma kana da shi za a duniya ba za ta zauna lafiya ba dole sai an yi mu a sa wani ya fi wani wani ya fi wani haka ne tsarin duniya sannan Allah ya sa wani ya fi ka ba yana nufin Allah baya son ka bane shi sa sai Allah ya zaɓi daga cikin annabawansa ya sa suna daga cikin waɗanda kowa ya fi su arziki daga annabawa sai malamai kuma a tarihi kamar da ibnu khaldun ya ce wanda aka fi samu suka fi yawa a cikin class na cikin mutanen mutanen al'umma aka fi yawan samun talakawa masu shan wahala a cikin su malamai ne musamman malaman da banda malaman yanzu musamman malaman da sun sha wahala yanzu imam bukhari Allah ya masa rahama wannan bawan Allah ya taba fa wallahi saboda tsananin talauci yana neman abincin da zai ci don ya kawo hadisan manzon Allah da zamu karanta yace wallahi an taba samun da lokacin da ajjartu nafsi na bada kaina ka ba kamar yadda zaka dauki akuya ka ce ka bada haya ko ka bada keke haya yace gani na bada haya na ba fa ya dauki kaya ba fa yace ya bada kansa haya haka aka dauke shi a matsayin bawa na kwana kaza aka biya shi kudin bautan kamar yadda zaka sayi bawa ba wai an saye shi na duka ba sai dai an saye shi na 48 hours misali yace wallahi na taba yin haka don in samu kudin da zan sayi abin da zan ci yazo yana rubuta hadisan manzon Allah sau duk hadisan da ya rubuta a cikin sahih bukhari din nan yana rubuta su ne sai ya bari da daddare sai yayi addu'a yayi istikhara akan wannan hadisin in ya inganta ya rubuta in baka ba kare rubuta haka ya rinka yi yana rubutawa da a ci balbal yace wani lokaci kudin da zai sayi mai ya gagare shi sai ya jira sai an yi farin wata kafin ya rubuta haka ya rayu yace ya taba zama bai da komai sai gwado guda daya bai da abinci ya dauka ya sayar sai kuya cikin daki ya sayi abinci ba zai fito ba saboda bai da komai da zai sa tsirara yake ya kulle kansa sai da Allah ya sa wani ya zo ya bashi abu ya ba kafin ya fito amma yanzu mutum yana cikin wadata amma duk da haka yana ganin Allah bai masa ba wannan ba yahude ne halin yahudanci ne duk wanda yake rena abin da Allah ya bashi jama'a mun gane ko mu gode wa Allah bal ya dahu mu bisutata Allah hannayensa a sake suke yana bayarwa manzon Allah sai ce a ra'aita ma za an faka mundu khalaqa samawati wal ard yanzu tunda Allah ya halicci sama da ƙasa nawa Allah ya kashe budget din da Allah yake mana a duniya kuma kowa ya ya samu ya rayu mu ci abinci mu sha abin sha mu yi waye har mu shekara kowace shekara Allah yana sake budget din nan a cikin lailatul qadri yanzu yanzu nawa Allah ya kashe tun da ya halicci duniya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Allah bai gagara ba kuma wallahi ba zai gagara ba بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منه ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا abinda aka saukar maka wasu ba zai sa su shiriwa ba sai dai ta sa su ta dada bata qur'anin nan da zai sa wasu su shiri wasu kuma bata da su yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin Allah ya ce kuma daga cikin abin nan ɗinsu shine wa alkaina bainahum al-adawata wal baghdha'a ila yawm al-qiyamah mun cusa musu adawa da gaba a tsakaninsu har zuwa tashin kiyama duk lokacin da suka tada fitina sai Allah ya kashe wata wurin fitina wa yas'auna fil ardi fasadan kuma suna yada barna a bayan kasa wallahu la yuhibbul mufsidin Allah kuma baya son masu barna lokaci ya cika don haka ana bin mubashin karin bayani akan wannan aya da kuma ayoyin da suke gaba abinda muka faɗa ya zuwa yanzu ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya kai mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah